بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين عشرين دقيقة جوة جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da hudu ga watan Nuwamba 1996 idan ba a manta ba muna karatun wannan littafi al-ibanatu an usulid diyana ta al-imam al-muhaqqiq abul hasan aliyu al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya ji kanshi mun karanta fakarar da malam yake magana akan cewa mu ahalin sunna muna gazgata dukkan riwayoyin hadisai ingantattu waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi sallama daga cikinsu har da waɗanda suka zo suna siffanta ainihin siffofi daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki kamar cewa Allah maɗaukakin sarki yana ainihin sauka zuwa sama ta duniya a ƙarshen ainihin kowane dare yana cewa shin akwai wani wanda zai roƙe ni in biya mishi bukata akwai wanda zai nemi gafara in gafarta mai akwai wanda zai bauta mini in amsa mishi bautar shi to da wannan hadisin da duk wasu hadisai da ke tabbatar da siffofi na Allah madaukakin sarki muna ainihin yadda da su a yadda ainihin suka zo ba tare da mun yi musu ta'awili ba to wannan magana ce muka fara ainihin tattaunawa makon da ya gabata sai muka ce insha Allahu ta'ala za mu zo mu ji maganganun da malamai na musulunci suka yi sharhi akan wannan maganar don haka muka zo da wannan ainihin a aqidatu salaf wa ashabil hadith ta al-imam abi usman isma'il ibn abdurrahman as-sabuni wanda yake mun kawo takaitaccen bayani akan ainihin tarihin wannan malami cewa ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 449 yau shekarar shi 968 da rasuwa Allah ya ji ɗan shi to wannan malami shi ma ya ɗan tattauna wannan matsala a cikin wannan littafi nashi shafi na 32 gashi ya ce itiqaduhum bi nuzulir rabbi subhanahu wa maji'ihi aƙidar malaman hadisi da sauran ahlus sunna waɗanda suka gabata cikin sahabbai da tabi'ai game da cewa Allah Ubangiji yana sauka kuma zai zo a ranar alkiyama domin ya yi hukunci sai ce wa yusbitu ashabul hadisi nuzular rabbi nuzular rabbi subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i duniya malaman hadisi suna tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana sauka ainihin wato sama ta duniya a ainihin wato ƙarshen kowane dare min gairi tashbihin lahu bi nuzulil makhluqina ba tare da sun kamanta shi da sauka irin sauka ta sauran ainihin halittu ba wala tamsilin wala takyifin ba tare da sun misalta shi ba ba kuma tare da sun ce sauka iri ta kaza ba bal yusbituna ma asbatahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama وينتهون فيه ilaihi sai dai malaman hadisi na tabbatar da saukar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da ita kuma su tsaya a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ba sa ainihin ƙari ba sa ragi wa yumirruna al-khabara as-sahih al-warid bi dhikrihi ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah hadisi da yazo ingantacce game da wannan malaman hadisi ainihin suna gudanar da shi kamar yadda ya zo a zahirin shi bayani game da cikakken ilimi akan yaya Allah yake sauka ɗin wannan malaman hadisi suna danganta sanin haka ga Allah wanda yake da tsarki da ɗaukaka a takaice abin da al'imam a Ismail ibn Abdurrahman Sabuni ya faɗi kenan a cikin wannan littafi sai kuma malami na gaba shine a aqidatul hafiz taqiyuddin ibn Abdul Wahid al-Maqdisi Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi wanda shi ko ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara da ɗari shida daidai yau shekara shi ɗari takwas da sha shida da rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya ji shi to ya yi wa wannan matsala dogon sharhi shine za mu karanto wannan sharhi da ya faɗi baki ɗaya domin waɗannan matsaloli muna tattauna su suna shiga cikin kaset don mutane su san wannan ita ce aƙidar mu duk abin da ya saba waɗannan abubuwa da muke faɗi to wannan ba aƙidar mu bane ko ba kowane ne ka je ya gaya maka ba a shi yasa muke bayanin aƙidar mu da kanmu ɗaya bayan ɗaya game da kaza sai mu ce mun yi imani da kaza mun yi imani da kaza to shine akwai hadisai ne da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya siffanta Allah a cikin su to ka'ida a cikin tauhidul asma'i was sifat shine ba a kawowa da hikima ko da gwaninta hankali na irin mutane wanda suke kiyasi su ce Allah kaza ne Allah kaza ne wannan baya shigowa cikin tauhidul asma'i was sifat akan tsaya ne abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi sai kuma abin da ya zo cikin hadisai ingantattu to don haka wannan malami a cikin shafi na hamsin daidai ya ce annuzulu saukar ubangiji a ƙarshen kowane dare watawataratil akhbar وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا yace hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu yawa sa'an nan maganganu sun zo daga tabi'ai da sahabbai waɗanda suka inganta suke nuna cewa Allah mai buwaya da ɗaukaka yana sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya fayajibul imanu bihi don haka wajibi ne ai imani da cewa Allah na sauka ɗin والتسليم له تكما سلم وانا مغنى دا النبي صلى الله عليه وسلم يفدي وترك الاعتراض عليه لكما برن نيمان أتي ذائع وانا مغنى تا النبي صلى الله عليه وسلم كرن أي وإمراره من غير تكييف أكما قدانر دا وانا صفة الله باتارة دا أن كيفا تابا كأتي سوكايكي إلي تكذا ولا تمثيل كوكما أمثل دا أتي كوتن كوتن كذا ولا تأويل kar kuma a murɗe wannan ma'ana wala tanzihin yanfi haqiqatan nuzul kar kuma a yi ƙoƙarin tsarkake sauka ɗin daga Allah yadda za ta kore haƙiƙanin yadda Allah maɗaukakin sarki ɗin yake sauka da malam ya gama wannan magana sai ya ce farawa abu hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala sai abu huraira ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya ubangijinmu yana sauka a kowane dare yana sauka ainihin wannan sama ta duniya hina yabqa sulusul lailil akhir lokacin da ɗaya bisa uku na dare na ainihin dare ya rage to wannan lafazin sai ka rike shi da kyau dan zamu zo mu biyo lafuzan nan ɗaya bayan ɗaya don zamu amsa wata shubuha da yan bid'a suka saka akai insha Allah a cikin wannan hadisi sai ya ce lokacin da ɗaya bisa uku na ainihin wato dare ya rage saura ɗaya bisa uku na dare gari ya waye alfajir ya fito sai Allah ya sauka ya kulu ga abin da Allah yake cewa man yad'uni wane ne zai bauta mini fa astajibu lahu ni kuma in amsa mishi wannan ainihin bauta tashi man yas'aluni wane ne zai roƙe ni wata bukata tashi fa u'tiyahu ni kuma in bashi man yastaghfiruni wa zai roƙe ni gafara fa aghfiru lahu ni ku in gafarta mishi hatta yattali alfajru manzon Allah yace haka Allah zai ta faɗe tun daga ɗaya bisa uku na ƙarshen dare har alfijir ya bullo wannan hadisi gashi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi ka je ka duba littafin Fathul Bari mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari hudu da saba'in da uku a cikin kitabu tauhid babu qaulillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalamallahi sa'an nan ka duba sahih muslim a cikin lambar hadisi na 758 fi salatil musafirina ka duba cikin ainihin wato kitabu salatil musafirina babu targhibi fi du'a'i wa dhikri fi akhiril layli ka duba a cikin sahih muslim haka al-imamu malik ya ainihin fitar da wannan hadisi a cikin muwaffa a juz'i na farko shafi na ɗari biyu da goma sha hudu fil qur'ani a cikin kitabul qur'an babu ma ja'a fi du'a'i haka al-imam tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadisi a lambar hadisi na dubu uku da ɗari hudu da casa'in da takwas fi da'awat a cikin kitabud da'awat haka al-imam abu dawuda a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha biyar fi salati a cikin kitabus sala babu ayyin laili afdal a cikin babin da ke magana akan cewa wani bangaren dare ne ya fi falala haka al-imam ibn maja a lamba hadisi na 1366 babu ma a fi ayyi sa'atin layli afdal a cikin wannan wuri al-imam ibn maja ya fitar da shi haka al-imam ahmad a cikin littafin shi al-musnad mujalladi na biyu shafi na 258 da shafi na 264 da shafi na 265 da shafi na 267 da shafi na 282 da kuma 382 da shafi na 383 da shafi na 419 da shafi na 433 da shafi na 487 da shafi na 504 da shafi na 509 da shafi na 521 haka Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbali shi ma ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin kitabu sunna lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗaya da lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da uku da lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai da lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da bakwai da lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu daidai haka al-imamu Abdulrazzaq a cikin littafin shi al-musannaf a cikin juz'i na goma shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu da shafi na ɗari hudu da arba'in da biyar haka al'imam ibn Khuzaima ba a cikin as-sunan a sahih ibn Khuzaima ba amma a cikin kitabu tauhid yana da littafi kitabu tauhid da ana buga littafin a cikin juz'i mujalladi ɗaya juz'i biyu amma yanzu an zo an haɓaka littafin an kharraja hadisan shi ya fita a cikin mujalladi biyu a wata nuska wata nuska ya fita a mujalladi uku to wannan littafin ne muke kafa hujja da shi yanzu sunan shi kitabu tauhid a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da casa'in har zuwa shafi na ɗari biyu da ainihin a ɗari uku da ashirin da bakwai imam ibn khuzaima ya kawo ainihin lafuzza da dama na wannan hadisi wanda ya ruwaito daga abu huraira da kuma ainihin wasu sahabbai din haka ibn abi asim a cikin littafin shi mai suna kitabu sunna a cikin mujalladi na farko shafi na 217 zuwa shafi na 218 wallalaka'i da kuma al-imam allalaka'i fi sharhi sunna a cikin littafin shi mai suna sharhu sunna mujalladi na uku shafi na 435 a lamba hadisi na 742 wal baihaqi da baihaqi a cikin littafin shi mai suna al-asma'u was sifat a cikin ainihin shafi na ɗari biyar da sittin da biyar wannan hadisi kenan na farko da muka kawo kaji ainihin takhrijin shi kaji littafai da shafuffuka da juz'ai da mujalladai da inda zaka je ka same shi insha Allah sai malam yace wa fi lafzin a cikin wani lafazi annabi yace yanzilullahu azza wa jalla Allah mai buwaya da ɗauka da mai buwaya da ɗaukaka yana sauka kaga waccan riwaya ta ce yanzilu rabbuna to su ne mata ta'awili to wannan riwaya ta ce yanzilu Allah Allah madaukakin sarki yana sauka to akwai yadda za a iya ta'awilin shi yanzilu yana sauka ba cewa ya yunzilu ba balle a kaddara cewa ya zama muta'addi ba a kaddara rahama yana saukar da rahama ko a'a shi Allah da kanshi ne yake sauka sauka wadda ta dace da shi kanshi haka kawai aqida ahlus sunna take don haka sai malam ya ce wala ya sihu hamluhu ala nuzulil qudrati walar rahma bai halatta a fassara a ɗauki ma'anar wannan hadisi akan cewa wai ikon Allah ne ke sauka ba ko rahama wala nuzuli malak haka kuma bai halatta a ce wai mala'ika ne ke sauka ba don Allah ya ce yanzilu manzo Allah ya ce yanzilu rabbuna ubangijinmu yana sauka to in ya sauka me yake faɗi ga abubuwan da yake faɗi shin rahama za ta sauka kuma ta wannan magana ta ce waye zai bauta mini ana bauta rahama ne ana bauta kudura ne to wajibi ne kai ka rinka lura kada bid'a ka ta jaka ka je ka ainihin soke abin da manzon Allah ya faɗi baka sani ba mun fahimci wannan kuma wannan hadisi yana nuna mana Allah yana sama tunda sauka ba za ta yi ba sai daga sama mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan wannan hadisi yana nuna mana me yana nuna mana cewa yana cikin siffofin Allah Allah yana magana tun daga shi yana cewa wa zai roƙe ni wa zai bauta min ashe Allah yana magana to duk wannan cikin aqidan mu ne mu ahlus sunna sai malam yace abin da yasa muka ce bai halatta a fassara wannan hadisi da saukar ikon Allah ko rahama ko wani mala'ika ba lima rawa muslimun bisnadihi bi isnadihi an suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال saboda hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda ma'ana Suhail dan Abi Saleh ya ce ya karɓo wannan hadisi daga mahaifin shi abu salih abu salih kuma dama shahararren almajirin abu huraira ne duk wanda ya karatun isnadi ya san haka abu salih ya ce abu huraira ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id duniya hina yamdi thuluthul lailil awwal ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah mai buwaya da ɗaukaka yana sakkowa sama ta duniya lokacin da ɗaya bisa uku na farkon dare ya wuce. Kaga a wancan hadisi aka ce lokacin da ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ya wuce. A wannan aka ce ɗaya bisa ya rage a can. Nan aka ce lokacin da ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ya ainihin wuce ma'ana kaga akasi kenan can sai ainihin biyu bisa ukun dare ya wuce nan kuma ɗaya bisa uku na dare ya wuce to daga nan ne mu fara baka amsa waɗanda suka kawo shubuhar cewa to ai daren najeriya daban asuban najeriya daban da ta jamus ta jamus daban da ta saudiya ta kaza daban da ta kaza to in kun ce Allah yana sauka to yaya yana karkasuwa ne sai a ce ai annabi ya faɗi wannan hadisi dama ba so ɗaya ba kuma ba da lafazi ɗaya ba dan haka wani wuri annabi ya ce Allah yana sauka a ɗaya bisa uku na farkon dare wani wuri ya ce a ɗaya bisa uku na ƙarshen dare in ya rage ma'ana saukar gwargwadon yadda lokutan kowace ƙasa take kenan don ya daidai da ƙarshen daren kowace ƙasa abin da lafazan ke hukunta kenan in kana son ganin bayani kar ka sake wannan littafi ba shi a ɗakin ka kana ahlus sunna sharhu hadisin nuzul sharhu hadisin nuzul na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya wannan littafi ya warware wannan mas'alar ilimin hadisi kake da shi ibn taymiya ya biyo ta nan ya warware ilimin qur'ani ne ya warware ilimin hai'a ne sanin lokaci duk baki ɗaya ibn taymiya ya warware minti kaza sakon kaza daƙiƙa kaza duk ya tattauna matsalar baki ɗaya fiye da shekara 700 da suka wuce mun fahimta shi yasa duk wata shubuha in aka kawo ta abin da ake so ku tashi ku karatu wadataccen karatu saboda babu wata kungiya cikin kungiyoyin musulunci wadda take shan gwagwarmaya game da yan bid'a dukkan su in ba kungiya al-firqatun najiya ba ahlus sunna wal jama'a as-salafiyya kenan su ne kowa yake harin su to wajibi ku tashi ku karatu wadatacce yadda duk wanda ya so ko wata bid'a za ku ce ai wannan bid'ar ga maganin ta tuni an gama da ita amma a sako bid'a sai ku ce da Allah wannan shirme ne ayya wannan magana ba za ta kankara waccan shubuhar da aka saka mutanen ka ba maganin ta zaka kawo kai mai Allah madaukakin sarki yace jefa gaskiya muke akan ƙarya sai ta wargaza wannan ainihin ƙarya din fa idza huwa batil fa idza huwa zahiq bal naqdhifu bil haqqi ala al batil gaskiya muke dauka mu wurgata sai ta wargaza ainihin ƙarya fa'iza huwa zahiq sai aga wannan ƙarya ta dargaje sun je sun ɗauki ƙarya sun saka a zukatan mutane ahalus sunna da kake karantarwa ko kake wa'azi sai aka zo aka gaya maka ba cewa za ka kai da Allah wannan bankaura ba ne kai ma ka zama ɗan bankaura kenan a'a ilimi za ka ɗauko kai maganin wannan ƙaryar haka ake yi to in kai ma baka wadatu da ilimin ba to yaya za a yi sai ka ce ku je ku dake shi ku je ku dake shi addini ne shi duka ye magana ya yayi magana ku ce aje ai duka to shine ma'aiki a cikin wannan lafazi ya ce hina yamdi sulusul lailil awwal lokacin da ɗaya bisa uku na farkon dare ya wuce faya Kulu sai Allah ya ce anal maliku ni ne sarki man zallazi yad'uni wane ne zai bauta mini fa astajibu lahu ni kuma zan karɓi bautar shi man zallazi yastaghfiruni wane ne zai roƙe ni gafara fa aghfiru lahu in gafarta mishi hatta yazi alfajru har sai alfajr ya keto haka Allah madaukakin sarki zai ta faɗi wannan lafazi yana nan a cikin ainihin sahih muslim a juz'i na farko shafi na 525 lamba hadisi na 759 sai malam a ainihin al-maqdisi yace warawa rifa'atu ibn araba har wa yau rifa'atu dan araba wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne aljuhani shi ya ruwaito wannan hadisi wannan hadisi kadai wannan sahabi ya taba ruwaitowa shi yasa duk inda kaje kana duba tarihin ci cikin tahzibu tahzib ne ko sauran littafai ne aljarh wa ta'dil duk inda kaje kana duba sai ga an ce rifa'at ibn araba ya ruwaito wani hadisi kwaya ɗaya shi kenan wannan hadisin da ya ruwaito ba wai ji ba ji sahabi zai iya jin hadisi ɗari ko fiye da haka amma in bai karantar ba ba za a ce ya ruwaice shi ba ba za a ce ya an ruwaice shi daga wurin shi ba in ya ɗauki kwaya ɗayan nan ya karantar saboda su sahabbai suna duba tunda wane yana karantarwa duk tare muka ji yaje yana karantarwa ni ma dole sai na tashi sai an ce ni ma malami ne su abin da suke kallo nauyin nan na karantar da mutane ba wane ya ɗauka ba to shikenan mu kuma bari mu tafi jihadi haka suka yi Khalid bin Walid kullum yana wurin jihadi shi yasa da wahala kaji an ce an Khalid bin Walid hadisi yana can wurin jihadi Abubakar Siddiq su abu huraira suna ta karantar da abubuwan da aka ji ibnu umar jabir aisha to alfahari ya kai alfahari tunda har na haifi yar da za ta karantar alhamdulillah ba shi kenan ba shi yasa kafin ka ji hadisin sayyidina abubakar kwaya daya ka ji na aisha guda ɗari to tunda su sun fahimci addinin musulunci in dai wani zai faɗi gaskiya shikenan to amma yanzu wane ya faɗi kai ma sai ka ce sai ka faɗi garin faɗi ɗin nan sai a zo a samu karo ko kuma hasada ta shigo shikenan sai shaidan ya nashi aikin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala rifa'atu dan araba yace ma'aikin Allah ya ce idza madha nisful layli idan rabin dare ya wuce kun ji wata riwaya kuma kun ga kashi nawa kenan kashi uku wancan ya ce ɗaya bisa ukun farkon dare wannan ya ce rabin dare wannan ya ce ɗaya bisa ukun ƙarshen dare in ya rage to akan haka za ka ƙaddara asbahin najeriya da asbahin nijar da asbahin ghana da asbahin gmt da na ko'ina ne ma akan haka za ka ƙaddara su daidai lokaci kaza ɗaya bisa uku na farkon dare allah ya sakko to ya yi daidai da asbahin ƙasa kaza kenan rabin dare Allah ya sako ya yi daidai da asbahin ƙasa kaza kenan in a lokacin kai kuma ya yi daidai da rabin naku daren a lokacin da kuma naku daren ya zo nashi asbahin shi kuma Allah ya sako ya yi daidai da ɗaya bisa ukun ƙarshen dare kenan haka aka yi maganin waɗannan matsalolin babu rikici a ciki ko kaɗan duk hadisi in ya inganta to malaman hadisi suna da mafita akan shi sai ka je kai karatu akan ilmi na ainihin ta'awil mukhtalaf al-hadith ibn qutayba yayi littafin shi ta'awil mukhtalaf al-hadith al-imam at-tahawi yayi littafi mushkil al-athar ibn farq yayi littafi shi ma ta'awil mukhtalaf al-hadith duk malamai sun rubuta dan me dan hadisi kaza ya inganta hadisi kaza ya inganta to yaya kuma gashi a zahiri kamar suna karo sai malaman hadisi su ce ai ga mafita babu rikici a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam rikicin a kwakwalwarka ne aka samu kuma abin da ya haifar da shi shine jahilci sai ka koma makaranta aw sulusul laili yace ko kuma ainihin ɗaya bisa uku na ainihin dare ka gani nan yace rabin dare in ya wuce tsakar dare kenan ko kuma ɗaya bisa uku na dare in ya wuce yanzu lillahu azza wa jalla wannan au ba ta shakka ba ce amma littan wi'i ce ta nau'i ce ma'ana wani lokacin rabin dare wani lokacin ɗaya bisa uku na dare in ya wuce yanzilu Allahu azza wa jalla ila sama'i dunya sai Allah ya sauko zuwa ga sama ainihin ta duniya fa Kulu sai Allah madaukakin sarki ya ce la as'alu an ibadi ahadan ghairi ba zan binciki kowa game da bayina ba ni na san halin abebaina man zallazi yastaghfiruni aghfir lahu wa zai roƙe ni gafara cikin bayina ni kuma in roƙa mai gafara man zallazi yad'uni astajib lahu wane ne zai ainihin wato bauta mini ni kuma in biya shi in amsa mishi bautar shi man zallazi yas'aluni wane ne zai tambaye ni wata bukata utiyahu ni ko zan bashi wannan bukata hatta yanfajira as-subhu a as-subhu har sai alfijir ya keto rawahu al-imamu ahmad al-imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisi in ka duba musnad mujalladi na hudu shafi na goma sha shida zaka samu الإمام النسائي ما يروي تونا حديثي أتكل لتاف إن عمل اليوم والليلة لمبا حديثي ندري هو لدى سبعين بيار ابن ماجة ما يروي توشي ألمبا حديثي ندبو لدى دري أكد ستين بقوي الحافظ ابن حجر الأسقلاني أتكل لتاف إن الإصابة في تمييز الصحابة ليزو تاريخ وانا صحابي رفاعته a mujalladi na uku shafi na 284 ya ce ainihin wannan isnadi ne sahihi mun fahimci wannan da kyau ko to kaga dama shubuhohi manya da yan bid'a suka kawo akan wannan hadisi guda biyu ne ɗaya kaji mun yi maganin ta cewa ai asuba din ba te lokaci ɗaya ba kaji mun kawo maganin ta insha Allah alhamdulillah In, um, mas'ala ta biyu ita ce za mu zo mu tattauna ta ita ma ita ce suke cewa to in an ce Allah ya sakko ya dawo ainihin wato a sama ta farko to shin an ba al'arshi kenan tunda ku ahli sunna kun ce al'arshi akan ta Allah yake to an ba al'arshi ba kowa kenan kuma wannan ya nuna kenan an samu wata halitta ta koma sama da Allah Allah yana kasanta kaga sun kawo wannan shubhar amma malaman sunna na da maganin ta su malaman sunna karatu suka yi ba su tsaya suna faɗa ba a je nan a kafa wa'azi dan ai faɗa addini suke karantar da mutane su mun fahimci wannan da kyau ko in sun zo sun kafa wa'azi ba za su kafa bane bari yau za a ci uban wani amma har kuka waye gari bari mu ɗauko wani ai mun ji kasa ɗin wani ai yana cin uban su wani bari mu zo ya ci uban na anguwanmu wallahi ba ku da lada ko kaɗan sai zunubi ku da ake fatan ku shiryar da mutane ina ku ina cin uban mutane Allah ya shiryar da mu to sai alhafiz taqiyuddin abdul ghani ibnu abdul wahid al maqdisi sai ya ce wa hadhani al hadisani ya kai dan uwa kaji waɗannan hadisai guda biyu yaqta'ani ta'wila kulli muta'awwilin suna yanke duk watan ta'awili na duk wanda zai ta'awili ya murda ma'anar waɗannan hadisai wa yudhibani hujjata kulli mubtil duk wani mabannaci dan bid'a waɗannan hadisai suna rugurguza ainihin bid'a shi sai yace warawa hadisan nuzuli ali ibn abi talib wai sahabbai nawa ne ma suka ruwaito hadisin ainihin nuzul din to sun fi sahabbai goma amma anan malam zai lissafa mana goma sai ya ce na farko aliyu dan abi talibin ya ruwaito wannan to amma kuma yana cikin aƙida shi'a shi'a ma ba su yarda cewa Allah yana sauka ba to in ka ce musu ga hadisi daga aliyu dan abi talibin sai su ce ƙarya aka mishi Allah ya kiyaye wa abdullahi ibn mas'udin da abdullahi dan mas'udin sahabi na biyu kenan wa Jubair ibn Mut'im da Jubair dan Mut'im sahabi na uku wa Jabir ibn Abdullah da Jabir dan Abdullah sahabi na hudu wa Abu Sa'id al-Khudri da Abu Sa'id al-Khudri shine sahabi na biyar wa Amr ibn Ambasa Ansaba da kuma Amr dan Ansaba shine sahabi na shida wa Abu Darda'i da Abu Darda'i sahabi na bakwai wa Usman ibn Abil As da Usman dan Abil As sahabi na bakwai na takwas wa mu'azu ibn jabal da mu'azu dan jabal shine sahabi na tara sannan cikon na goma sai ya ce wa ummu salama da ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa khalqun siwahum da ma wasu bayan Allah cikin sahabbai da yawa banda waɗannan duk sun ruwaito haka in kana son ganin ƙarin bayani ka tafi ka je ka karanta littafin irwa'ul ghalil na fadilatu sheikh muhammad nasiruddin al-albani a cikin ainihin mujalladi na biyu ya kawo duk hadisan waɗannan yayi takhrijin su ɗaya bayan ɗaya da ma wasu waɗanda ba waɗannan ba alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat al-hafiz al-maqdisi yace wa nu'minu wa nahnu mu'minuna bidhalika mu ahli sunna mun yadda da cewa Allah na sauka a ƙarshen dare musaddiquna kuma mun gazgata min ghairi an nasifa lahu kaifiyya ba tare da mun siffanta cewa saukar Allah iri kaza bace aw nushabbihahu bi nuzulil makhluqina ba kuma tare da mun kamanta Allah da saukar wasu ainihin bayan shi ba irin yadda bawa zai sauka daga kan mimbari ko daga kan jaki ko daga kan wani tudu ba za mu ce haka Allah yake sauka ba Allah ya tsare mu daga mai irin wannan yadda dai Allah ya ba da labari a harshen manzon cewa yana sauka mun yadda cewa yana sauka din وقد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني النزول aka tambaya al'imamu abu hanifa game da saukar Allah zuwa sama ta duniya faƙala al'imamu abu hanifa ya ce yanzilu lallai Allah yana sauka bila kaifa mun yadda amma ba za mu ce sauka iri kaza ba amma tunda annabi ya faɗi mun yadda mun fahimci wannan da kyau ko wannan magana tana a cikin littafin al-asma'u was sifat na al-imam al-baihaqi shafi na ɗari biyar da ainihin saba'in da biyu daidai kaji abin da al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi ya faɗi wannan malami shine malamin da ya fara rubuta littafi game da tarihin waɗannan rijalu kutubi sitta waɗannan bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibn maja waɗannan littafai guda shida duk wani da zaka ji an ce haddasana sahabi ne shi ko tabi'i malamin hadisi ne ko wane ne shi sai da ya zo ya rubuta littafi ya tarihin su gaba daya wannan littafi ana buga shi a cikin mujalladi 22 wata nuska a matsayi ta 20 wata nuska a matsayi ta kai ainihin 18 mun fahimci wannan ko shine yasa littafin al-kamalu fir rijal wannan littafin ne al-imam ibn hajar ya zo ainihin ya rere shi ya sa mishi تهذيب آه الإمام المزي يريري شي سامشي تهذيب الكمال ابن حجر يزو يريري تهذيب الكمال نمزي شي كما سامشي تهذيب التهذيب أي تهذيب تهذيب الكمال من فهمت وانا نكيوكو تو وانا مالمي نفاروا سنة وانا هدمات فرحمه الله ورضي الله تعالى عنه to mun ji wannan ita ce aƙidar mu game da cewa Allah maɗaukakin sarki yana ainihin sauka ɗin. game da cewa Allah maɗaukakin sarki in ya sauka al'arshi za ta ainihin kasance babu kowa ko kuma zai zama akwai wasu halittu a sama da shi kenan malamai suka ce wannan tambayar asalinta ba a santa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko zamanin sahabban shi ko tabi'ai don haka yin ta ma bid'a ne to menene maganinta shine a ce ai mu mun yadda da cewa Allah yana sauka sauka ba irin ta halittun shi ba don haka sauka ba irin ta halittun shi ba inda halitta ne aka ce ya sauko daga saman ɗaki ya dawo ƙasa to sai a ce ɗakin ya zama sama da shi kenan to amma tunda Allah sauka yake ba irin ta halittun shi ba to bata zama irin wannan ba tunda Allah maɗaukakin sarki
ina fatan mun fahimta saukar Allah ba irin sauka ce ta halittu ba da za a ce Allah maɗaukakin sarki tunda ya baro can sama to can sama ba kowa nan din da ya dawo shine yake da kowa to tunda saukar tashi ba irin ta halittu bace to sai a ce ba za ka kamanta ainihin Allah da irin wannan sauka ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir kun fahimci wannan babu wani abu wanda yake kamar Allah kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne kuma yace fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga misalin halitta kaza ku ce irin ta ce siffa Allah kaza aka ce bai halatta ba wannan to cikakken bayani dai game da wannan matsala da hadisi a takaicen takaitawa wannan ya isar don abin da ya shafi siffofin Allah ba a son ka cika zurfafawa don ba abin da za ka faɗi sai abin da ya zo a nassin Qur'ani ko hadisi in ka gama faɗar wannan sai kai shiru kar ka tsawaita magana don in ka tsawaita magana kafarka za ta zani amma in ka samu wannan littafi sharhu hadisin nuzul na ibnu taymiya zai maka maganin duk wata bid'a da yan bid'a suka saka wannan littafi zuhair shawish yayi ta hakiki akan wannan littafi suka buga shi ainihin a maktabul islami da ainihin dimashq sham a can kasashen siriya a wannan littafi ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi aka samu ibnu batuta na taba baku labarin shi wani ɗan yawon duniya ne ɗan gantali bari mu faɗi yadda kowa zai fahimta don yawon duniya yake amma na sharri ana samun rihilat da malami ya je daga wannan gari zuwa wannan gari yana binciken abubuwa yana ta rubutawa to sai ya zama shi wannan zindiki ne makaryaci ne amalahullahu bima yastahiq yace a ranar kaza ga watan kaza ya shigo birnin dimashq sai ya samu wani malami mai suna Ahmadu ɗan Abdulhalim ɗan Abdulsalam ɗan Taimiya yana karantarwa yana tafsiri sai ya zo game da bayani akan hadisin cewa Allah yana sauka ya ce wai sai Ibn Taimiya ya sauka daga kan mimbarin da yake wa'azi sai ya sauka ƙasa wai sai ya ce yadda ko gana sauka ɗin haka Allah ke sauka ƙarya yi wa Ibn Taimiya amalahu Allah bima yastahiq aniyar shi ta bi shi da yayi wannan ƙarya malaman hadisi duk abin da kake faɗi yana nan a cikin ainihin kwakwalwarsu in suka bincika sai a gano kai magabgaci ne ko makaryaci da aka zo aka gwada a wannan ranar da ya faɗa da wannan kwanan watan da wannan shekarar da ya faɗa ibnu taymiya ma baya ƙwaryar ƙasar sham gaba ɗaya yana can ƙasar misra an kulle shi a kurkuku sai aka gano cewa ibnu batuta ka zama makaryaci da aka zo aka hada da tarihin ibnu taymiya ranar kaza ga watan kaza ibnu taymiya yana kurkuku har zuwa lokaci kaza sai aka ga a cikin wannan lokacin ne tsakatsakin wannan lokacin shi kuma yake ya ga ibnu taymiya a dimashq sham to ya aka yi kai ƙarya ke wancan tarihi kuma almajiran ibnu taymiya suka rubuta game da ibnu taymiya su ne suwa al-imam abul fida ismail ibn kafirin a cikin littafin shi al-bidayatu wan nihaya a cikin mujalladi na bakwai a juz'i na goma sha uku da kuma juz'i na goma sha hudu to yaya aka kai ibn batuta ka zo ka kawo wani labari na ƙarya kai kana ɗan gantali ka shigo garin ka zo ka kaga ƙarya to wannan ƙarya da suka yi wa ibn taymiya sai ya bayyana ai ma ashe ibn taymiya ya rubuta wannan littafi sai ya bayyana cewa wannan mutum ya tabbata maƙaryaci tunda a cikin wannan littafi ibn taymiya ya ce bai halatta ka kamanta saukar Allah da saukar wani halittan shi ba to kuma zai yi ibn taymiya ya ce kamar yadda kuka gana sauka daga kan minbari haka Allah ke sauka to ibnu batuta yana kabari amma makaryaci ne mun fahimci wannan da kyau ko wannan rihilat din tashi an fassara ta da turanci da faransanci da yaren jamus da sauransu duk gashi nan an zuba a library amma duk ƙarya ne shi yasa wajibi ne masu karatun boko kuna karatun history kuna karatun sociology ku dawo cikin gari kuma kuna koyan karatun sunna in ba haka ba za a yi ta rubuta muku ƙarya za a yi ta fassara muku ƙarya kuna karantawa mun fahimci wannan ko musamman waɗanda ke karatun psychology ƙarya ta fi shiga cikin nan saboda abin da ya haifar da shi shine manfiki da falsafa da ilmul kalam da waɗannan hayaniya da bankaura mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to haka al'amari ya tabbata duk wata ƙarya da suka yi wa ibnu taymiya wallahi tallahi sai kaga Allah ya kunyata su suka yi ƙarya cewa ibnu taymiya bai kaunan manzon Allah wai ibnu taymiya bai kaunan manzon Allah sai aka ce ƙarya kuke zindiƙai ne ku ga ibn taymiya yayin littafi ya sa mishi as-sarimul maslul ala shatimir rasul zararren takobi a wuyan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn taymiya yace matukar ka zagi manzon Allah ko ka tuba sai an kashe ka in yaso sai a kashe ka akan ka ainihin yi wani laifi an kashe ka wannan kisa ya zama tsarki gare ka an gama wannan matsala tun anan duniya ba za ta tashi a kiyama ba insha Allah in ko baka tuba ba za a kashe ka murtaddi ba a musulmi ba ba za a yi maka wanka da sallah da duk abin da ake wa musulmi ba to ibn taymiya yayi wannan ne akan wani kirista da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo wannan jawabi a makon da ya wuce shin mutumin da bai kaunar manzon Allah zai rubuta littafi ya ce duk wanda ya zagi manzon Allah sai an kashe shi ba za a yafe mai ba zai yiwu sa'an nan suka ce ibn taymiya ya hana ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ibn taymiya yana da littafi sunan shi kitabu ziyara yace ga ma yadda ake ziyarar kabarin annabi ga sunna a ciki ga abubuwan da suke bid'a bai halatta kai ba to wai waɗannan bid'o'i da yace kada a yi a kabarin annabi wai shine yasa aka ce wai bai kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya hana ziyara cewa yayi bai halatta maka ba ya kai musulmi ka ce za ka kulla sirri daga garinku ka ce za ka tafi ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama amma annabi ya ce ba a kulla sirri a tafi ziyara kowane wuri sai masallatai uku masallacin maka masallacin madina masallacin kudus waɗannan masallatai annabi ya faɗi wannan magana a lokacin ai babu kabarin shi a cikin masallacin ko kuma ku sani da cewa annabi ba a cikin masallaci aka rufe shi ba a cikin gidan shi aka rufe shi amma garin faɗaɗa masallaci ne ya ciwo har da gidan shi inda kabarin shi yake a cikin ɗakin aisha shi yasa har yanzu malaman sunna suna cewa lallai ai kokari a ga an janye ainihin wannan gida daidai inda ɗakin yake a fitar da shi a dawo da ainihin masallacin yadda yake in ya so a ƙara shi ta sauran bangaye wanda babu kabarin don me dan yan bid'a an kace ba kyau a sanya kabari a cikin masallaci sai ce ai kabarin annabi a cikin masallaci yake saboda ban san tarihi ba dan bana bakwai ne mun fahimci wannan da ke ko to kun ji wannan bayani kenan to a ƙarƙashin haka sai ibnu taymiya yace abin da aka sunnanta maka ziyara shine masallacin amma ka ce za ka tafi ziyarar kabarin wani to ko na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko na waye bai halatta ba waɗannan hadisai duk da ake kawowa man hajja falam ya zurni faqad jafani wai wanda wai annabi ya ce wanda ya hajji bai je ya ziyarce ni ba faqad jafani to yayin jafa'i ya cuce ni waɗannan hadisai ƙarya ne ban kaurace da hayaniya da za ka yi aikin hajji kwata-kwata ka gama baka shiga madina ba kwata-kwata aikin hajjin ka yayi wasu salloli da ake cewa wai in ka samu salloli arba'in a masallacin annabi ai kai ka more ka duk ban kaura ne da hayaniya sai ka ji alhaji ya tada tana cewa ni sallolin nan ma arba'in ban samu ba wai za ta yi gwamnati Allah ya isa dan bid'a zai dan bid'a Allah ya isa ko mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga wannan matsalar kenan ibnu taymiya yace to ga abubuwan da ba kyau a je jikin kabarin wannan annabi a rinka daukan wannan karfe ana shafa wai ana shafa tabarruki ko mutum ya je ya kudura tsumma a jikin kabarin jikin wannan ainihin wato karfe duk waɗannan ibnu taymiya yake a bid'a ne ko kuma ka je kana roƙon annabi ya baka kaza ko ka je kana roƙon Allah ya baka wata bukata a wurin ibnu taymiya yake bid'a ne abin da ake yanka je sai ka juya ka fuskanci daidai inda fuskar annabi ta kwanto ta kallo sai kai assalamu alayka ya rasulullah sai ka tsaya sai kai mishi salati sai ka juya wajen abubakar assalamu alaika ya ababakar abubakar ba salati za ka yi mafashi ba shi sai ka mai addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi ko da hausa ka yi Allah yana jin hausarka mun fahimta Umar ma ka juya haka kana gamawa sai ka sa kai ka tafi kar ka tsaya ka yi sallah ka kalli wurin kar ka addu'a kada ka roki Allah a wurin kar ka ɗaga hannu ya Allah saboda tabarrikin kabarin manzon Allah ka bani kaza ka yi bid'a ko kuma ka ce manzan Allah jali na ya karye motata ta kone karkai wannan kayi bid'a ka roƙi wani Allah kenan mun fahimci wannan ko ko manzan Allah bai halatta ka daga hannu ka roƙe shi ba abin da zaka kenan kai sallama kai salati in ka gama wannan ka gama sai Abubakar kai sallama kai addu'a Umar kai sallama kai addu'a sai ka bar wurin kar ka tsaya ka ce zaka kallo wurin kai sallah addu'a din ko da Allah zaka roƙa a wurin an hana ka ka roƙa Allah a wurin ka matsa daga wurin an fahimci wannan da kyau ko to kun ji wannan shine abin da ibnu taymiya ya faɗi ku je ku nemi littafin ku karanta mana ku gani dan menene sai su muku sharri game da bawan Allah sai kuma suke kada ku karanta littafin shi da in suka yi sharrin sai suke ku je ku duba gashi ya faɗi a littafin amma saboda in ka duba littafin shi za ka ga bayani ne ɗaya bayan ɗaya za ka warke za ka gamsu su kuma suna tsoron kar ka warke in ka warke dan za ka zo ka zama musu kaya don haka sai ce kada ka karanta wannan littafin za ka ɓata mun fahimci wannan ko sa'an nan suka ce ibnu taymiya bai kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama har wa yau ya ce ceton annabi ƙarya ne sai ga ibnu taymiya ya littafi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila game da me game da tabbatar da ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi bayani ɗaya bayan ɗaya game da ceto to duk wata ƙarya da suka yi game da ibnu taymiya sai da ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya rubutu akai game da siffofin Allah aka zo aka ce wa ibnu taymiya ka ce Allah yana fushi ka ce Allah yana far'a Allah yana dariya Allah yana kaza yace eh na faɗi to me dalilin ka yace zauna sai zaunar da mai tambayar shine ya rubuta mishi littafi shine wannan littafi al-aqidatul wasitiyya ma'ana saboda wanda ya zo tambayar daga garin wasit ya zo ta ƙasar iraq to shi yasa sai yasa littafin al-aqidatul wasitiyya sai ibnu taymiya yace babin da ke tabbatar da cewa Allah yana da siffa ta yarda to wace iri ce siffar shi ta yarda ha ba mu sani ba tunda da ya faɗi sai ya ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza babin da ke bayani akan Allah na da hannu sai ya ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ka je ka nemi littattafan ibnu taymiya ka karanta kar su maka cikin da ba uba su su gaya maka ƙarya kuma su ce kada ka karanta mu in muka ce tafi magana kaza sai mu ce tafi ka karanta su kuma sai su gaya maka ƙarya sai su ce amma kada ka karanta to sun kai ka sun baro ka an fahimci wannan da kyau ko saboda haka ka nemi wannan littafi sharhu hadisin nuzul ka ga bayani da ibnu taymiya ya ɗaya bayan ɗaya dan haka yana cikin aqidar mu mun yadda Allah yana sauka a ƙarshen dare to wai kai musulmi ne ake nufi da waɗannan siffofi na Allah ne da kullum ake nanata maka su to abin da ake so da kai ba wai bincike da kwakulo kaza da kaza ba duk wata siffa da wani suna na Allah aka gaya maka ana son ka ci moriyar shi ne to in ka sake sai bid'a ko yan bid'a su haramta maka cin moriyar nan da aka ce Allah yana sauka a ƙarshen dare ba a kallafa maka ka binciki ya yake sauka ba asbahin wuri kaza da wuri kaza da bambanci ai in ya sauka to yaya zai ba al'arshi kenan to yaya ba wannan abin da ake nufi da kai tunda dai annabi ya faɗi sahabbai sun ruwaito tabi'ai sun ruwaito da isnadi sahihai har ya kawo ga zamanin da kake rayuwa idan ƙarshen dare a garin ku sai ka tashi ka ainihin ɗaga hannu ka roki Allah buƙatar ka ana bayyana maka lokacin ijaba ne kadai abin da ake so ka fahimta ke lokacin amsar addu'a lokacin amsar ibada ake gaya maka ba wai kwakula kwakula aka sa ka kai ba kawai ka ce to wannan tunda manzon Allah ya faɗi na yadda saboda haka ƙarshen dare ne waye bai da bukata musamman yanzu to ƙarshen dare yana yi din nan sai ka tashi wajen ƙarfe hudun dare ne ƙarfe ukun dare ne sai ka tashi sai ka yi ibada Allah zai karbi ibadarka ka daga hannu ka roki Allah abinda ake nufi kenan da aka ce maka Allah as-sami'u ne Allah yana ji ba cewa kai ka binciki to Allah yana ji to wani iri yaya jin Allah yake ji irin namu ko ko yaya ba a ce kai wannan ba abin da aka ce maka ka dai san Allah yana ji ko eh ka yadda annabi ya ce Allah yana ji Allah ya faɗa Allah yana ji eh to so ake ka ci moriyar wannan sunan na Allah ina ma'ana ka ci moriyar shi shine ka san duk abin da kake a ko ina to Allah as-sami'u ne yana jin ka in ka tashi in addu'a ce kake Allah yana jin ka duk abin da kake in kai kukanka ne ka san Allah yana jin ka abin da ake son ka fahimta kenan mun fahimci wannan da kyau ko da aka ce Allah albasiru ne me ake nufi da kasancewa Allah albasiru ana nufin Allah yana gani to abin da ake so ka yadda tunda Allah ya ce Allah yana gani annabi ya tabbatar kai ma ka tabbatar to sai ka ɗauka duk fa abin da ka tafi za ka yi mummuna ne Allah yana ganin ka kyakkyawa ne Allah yana ganin ka abin da ake so ka fahimta kenan mun fahimci wannan in kana son ganin bayani mai warkarwa game da ainihin mas'ala akan hadisai na sifat ka je ka ɗauki ar-risalati tadammuriya ta shi ibnu taymiya din wannan littafin daga sanda ibnu taymiya ya rubuta shi ne da shi da wannan al-aqidatul wasitiyya tun daga lokacin ne ibnu taymiya bai sake ganin hasken rana ba sai dai a kiyama ana gani saboda ya rugurguza duk wata ya gama kore duk wani shegen malami a lokacin nan ya gama da su kwata-kwata suka rasa yadda za su da tun suna raddi sai ya zo ya zauna ya rubuta waɗannan ya kawo ayoyi na alkur'ani duk abin da suke takama da shi na ilimi ibn taymiya ya shallake su ya tabbatar da gaskiya to da ya tabbatar da wannan ne sai suka rasa yadda za su sai suka ce to in ana son zaman lafiya a kulle ibn taymiya kuma kullewa ba a kurkuku ba rijiya za a yi a cikin ɗaki a saka shi a ciki zaman lafiya kenan to malaman gwamnati kenan eh eh haka ta annabi ibrahim ba haka aka cewa annabi ibrahim ma harriquhu fansuru alihatakum in dai kuna son ku taimaki allolin ku to in dai kuna son ku taimaki dariƙon ku to sai kun saka shi a rijiya sai aka je aka saka ibn taymiya in gari ya waye sai a zura abinci a guga sai a miƙa mishi wata ran aka zira aka ji shiru ashe ya rasu bawan Allah farahimahullahu min imamin ai kuma da ya rasu kaga aka sa tsani aka je aka ɗauko shi aka zo aka aje gawar shi ko kuma lokacin ka ai akwai karama ka ji matsiyata haka wallahi sai kai ba haka ba Abu Bakar gume ta fama da su ba la'anannu ya ta fama da su su bi sunna suka ki sai da ya rasu sai wannan ya nadi irin na maguza sai tafi sai je fashe da kuka sun shiga uku sun lalace malam ya mutu ƙarya kuke la'anannu lokacin da yake son ya tabbatar da sunna ku taimake shi kowane malami a ƙasar nan sai da ya kawo malam abubakar gumici ka duk malaman ƙasar nan babu wani malami wanda yake ana ɗaga shi a ji shi a ƙasar nan wanda ya goyi bayan malam abubakar gumi duk ƙarya suke a ido ne amma suna koma gefe guda sai su yi mishi dariya sai da ya mutu sai wannan ya naɗi na maguza sai ya zo ya ɓoye sun shiga uku sun lalace malam abubakar gumi ya mutu ƙarya suke la'anannu abin da ya fassara mana haka shine bayan ya rasu ɗin shekarar fari da suka zo suna tafsiri babu malamin da bai mishi raddi ba maganganun rashin gamo ko a lokacin yana da rai duk ƙasar nan suka kasa tafsirin shi na ƙadi sai da ya rasu sai a ce shafi kaza juz'i kaza ya ce kaza dan me ku faɗi yana da rai ba yana da rai yace duk wanda ya ga kuskure ya zo a gyara kun je ba ku je ba sai da ya mutu ashe ƙarya kuke mun gane ku zindiƙai ne in gaskiya ne ku rubuta naku tafsirin mana to haka suka yi wa ibnu taymiya ran da ya rasu wannan bayanan da nake ku je ku ɗauki wancan littafi da na faɗi al-bidayatu wan nihaya na ibnu kafirin ran da ya rasu sai aka fito da shi farfajiyar tsakar kurkuku din ba waje ba farfajiyar tsakar gidan kurkuku din sai aka saka aka yi shimfiɗa mazan gari duk wani ofis duk wata gona duk wata rumfa kasuwa ran nan aka rufe ta ibnu taymiya ya mutu yau za a je kwasa karama ta ji duk karamar da ya karanta na sunna a zamanin shi suka ki sai a je a shafa ibnu taymiya a shafa a jika jahilai kenan masu addinin maguzanci shikenan da aka gama har matan gari aka bude musu kofa suka zo suka rinka shafa ibnu taymiya kowa ya zo ya ɗiba albarka daga yau shikenan za a rabu da shi aka ce ba a taɓa samun jana'iza a dimashq ba a tarihin ta kwata-kwata irin ta ibnu taimiya saboda ran nan ba wanda ya je kasuwa ba wanda ya je gona ba ofis din da ya aiki ran nan duk aka ce aje to dama imamu ahmad ya ce qulu lahum bainana wa bainakum shuhudul janaza yace inda za a gane akan hanya muke sai ran da muka mutu za ka ga ran nan kowa ya ce za mu je ɗiban albarka za mu kai wani kabari amma kana da rai ka faɗi gaskiya sai a ce ƙarya ne to abin da suka yi ibnu taymiya kenan Allah madaukakin sarki ya ji kanshi amma duk abin da ake bukata ibnu taymiya ya rubuta wallahi ya rubuta mana fiqh ne hadisi ne tafsiri ne in kana son gamsuwa ka je mun yi lissafin majmu'ul fatawa al-kubra ta ibnu taymiya yanzu naira dubu hamsin da shida da wani abu ka je ka siyo ta naira dubu hamsin da shida ka je ka sha karatun da baka taba ji ba tun da ka faɗo duniyar nan malam mun fahimta littafi ne mujalladi tun daga na ɗaya har zuwa talatin da bakwai fatawa ce kawai Allah gafarta malam ina hukuncin kaza kaza kaza kaza akan haka sai da aka haɗa mujalladi talatin da bakwai amma wai duk da haka wai bai kaunar manzon Allah saboda ya ce ɗariƙa ƙarya ce shi'a ƙarya ne kiristanci ƙarya ne yahudanci ƙarya ne me gaskiya qur'ani da sunna wai laifin da yake ne mun fahimci wannan kuma har yanzu an tabbatar da cewa ba a samu malami irin ibnu taymiya a musulunci ba kowane fanni ibnu daqiq al-idi yace Allah ya mai baiwa in ya zauna yana magana akai suka ce bai san komai ba sai wannan Allah madaukakin sarki ya ji kan ibnu taymiya to shine sai mu ci gaba al-imam abul hasan al-ash'ari yace kun dama mun yi sharhi ne akan magana shi da yace muna gaggata dukkan riwayoyi da ke magana akan saukar Allah ko to wannan mas'alar da zamu karanta wajibi mutane su karkaɗe kunne su fahimce ta kuma su fahimce mu don matsala ce mai muhimmanci amma matsala ce mai khatsari malam ya ce wa min dinina yana daga cikin addinin mu musulmi ahlus sunna an nusalliya juma'ata wal a'yada wa sa'ira salawati wal jama'ati khalfa kulli barrin wa fajirin yana daga cikin addininmu mu muna yin sallar juma'a da sallar idi karama da sallar idi babba da sauran salloli gaba ɗayansu salloli biyar ne sallar roƙon ruwa ne sallar duk waɗannan salloli da ka sani wal jama'at da sallar jam'i khalfa kulli barrin wa fajirin a bayan duk wani mutumin kirki da kuma duk wani mutum wanda yake fajiri ne wane ya kasance limaminmu mutumin kirki ne za mu bi shi sallah wane ya kasance limaminmu amma fajiri ne za mu bi shi sallah wannan aƙidar mu kenan in ka ga yana cikin aƙidar ku to mun haɗu in bai ciki shi kenan tafi amma mu yana cikin aƙidar mu matuƙar baka zama kafiri ba za mu bi ka sallah saboda haɗin kai ɗin ya fi rabuwar kai yace kamar ruwa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda annahu kana yusalli khalfal hajjaj cewa abdullahi dan umar ya kasance yana sallah a bayan hajjaj wannan asari ne sahihi bukhari ya ainihin fitar da shi a cikin littafin shi abdullahi dan umar in zafin kai kake ji game da aqidar salaf ya dama ka ya shanye dan gidan umar ne wane mutum ka duba umar din to shi ma haka yake har ya fi uban sannan ga zafin riko da sunna sai aka zo aka waye gari gwamnansu shine hajjaju azzalimi fasiki mai kashe fahabbai da tabi'ai duk malamin da ya mai nasiha ran nan lahira zai kwana amma in ya wuce zai limanci sai ibnu umar ya bi shi tsakaninka da Allah ahli sunna baka iya haka to in ba haka kake addinin ka ba kai bid'a abin da ake so shi yasa na zo mana da littafi zamu karanta ko zamu kwana biyu zamu karanta karatun a hankali saboda muhimmancin shi wane ɗan uwanmu ne musulmi ahlus sunna an naɗa mana shi limamin juma'ar mu ko shi ne limamin mu na idi yana da wani hali an yi an yi bari yaƙi to sai mu duba shin akwai maslaha da gyara in mun cire shi eh akwai to wata fitina za ta biyo baya ta fi fitinar da ake ciki to mu haƙura abin da ake nufi dan Allah nan ba koyar da mu zaman lafiya ake ba amma duk da ba koyi wannan ba shikenan da ya dan yi ta ba sai a ce fita khalidan fiha ba za a bi ka sallah ba kai dan wuta ne shikenan kuma gobe kai din in an nada ka kai ma kana da kwatankwacin matsala irin wannan to shikenan kullum nadin liman kenan to ahlus sunna abin da suke kallo kenan sahabin annabi shi yasa muka ce aqidar musalafiyya din kenan ma'ana masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai zaka zo ka ji sayyidina usman akwai limami da aka nada yana sallah biyar a masallacin annabi kuma mutane sun yi amanna da shi sun yarda da shi ya zame musu tsoka da bargo da kashi sun saba da shi Usman ya kalli cire wannan limami yanzu tashin hankali ne ko da ni ne khalifa amma kuma dan giya ne kuma Usman na bin shi sallah da sauran sahabbai kuma Usman shine shugaba ai da zai iya cire shi ko amma ya lura in an cire shi bala'in da zai biyo ba yana da yawa ya ka kyale shi kuma dan giya ne ran nan sai je da daddare sai sha abin shi ya kafil da ya zo sallah asuba ba ta sake shi ba sai ya sallah raka'a hudu sallah asuba sai ya sallah raka'a hudu da ya sallah raka'a hudu sai wai ce kun kara muku sai Abdullahi dan Umar ya ce ai da Abdullahi dan Mas'ud ya ce ai da ma a cikin karin muke biyu an mai da ita hudu kuma ga magana an yi a sallah ba a cikin ƙarin muke ba to shi ne muka zo maka da littafi yanzu duk wanda yake da wannan littafi ya je karanta sharhul aqidati tahawiyya za mu zo za mu karanta shi sharhul aqidati tahawiyya ibn abul izz al hanafi zaka ji karatu mai daɗi anan zaka san cewa mu dinnan ahlus sunna muka ce fa waɗannan yan ɗariƙa kafirai ne muka raba masallacin juma'a da na idi da komai da su kuma dan me za mu dawo cikin mu abin da bai kafirta mutum ba mu ce za mu cire shi limanci in muka cire shi kuma yana da jama'a ya je can ya kafa wani masallacin an hada fada kenan wannan ba shi cikin sunna sai a hakura da shi har Allah ya gyara mana shi ko kuma ko ya kashe shi ba sai Allah ya dauki ran shi a huta ba sai a sa wanda ake so eh Allah yana iya yin duk abin da yake so to in muka bi waɗannan tsarin wallahi alazim za mu zauna lafiya alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka malaman mu da alheri karantar da mu da suka yi a garin nan shi yasa har yanzu izala garin nan bata rabu ba kuma Allah ya so ba za ta rabu ba duk mai taku wallahi sai dai ku haɗiye ganye amma ba dai yan izalan zariya ba insha Allah ta'ala to malam gashi a cikin aqidatul fahawiyya a cikin sharhi din gashi shafi na ɗari uku da saba'in da uku zan karanto mana har zuwa da saba'in da hudu har zuwa da ainihin saba'in da biyar za mu bi wannan karatu a hankali saboda muhimmancin shi ya ce wana rassalata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahalil qibla mu ahli sunna muna ganin halaccin duk wani wanda yake musulmi ne ku duba kalmar da muke faɗi duk wanda za ka iya ce mai musulmi in ka ce kafiri magana ta ƙare amma duk wanda zaka ce musulmi ne wane yana fuskanta alƙibla yana sallah to mutumin kirki ne ko mutumin banza mu muna ganin halaccin sallah a bayan shi wa alaman mata minhum haka duk musulmin da ya mutu za mu yi mishi sallah matukar musulmi ne in dai za mu bude baki mu ce musulmi to za mu yi mishi sallah malaman fiqh ma suka ce ai irin wannan ma yafi cancanta da mai sallah tunda shi saban Allah shi ya bayyana kuma sallah gawa roƙon gafara ce ka karanta fiqh sunna mujalladi na farko babin jana'iza shine malam ya kawo sharhi ya kawo wasu hadisai to daga ciki sai ya ce wa fi sahihil bukhari a cikin sahihil bukhari anna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar kana yusalli khalfa al-hajjaj bin yusuf as-saqafi abdullahi dan umar ya kasance yana sallah a bayan hajjaj dan yusuf as-saqafi hajjaj tun da ya taso tan tagariyar dan iska ne amma kuma ya karatu ya haddace qur'ani ya haddace hadisai ya san fiqh ya san larabci da nahwu da komai katan malami ne amma kuma zindiki ne ma'ana fasiki ne afwan to sai ya kasance mutanen basra sai suka gagara a wannan lokaci duk wanda aka nada musu gwamna da gudu zai bar garin sai aka ce ai maganin su a sa hajjaji sai aka sa hajjaji ranar juma'a sai yo nadi irin namun dinnan na kasan nan haka a rufe baki a rufe hanci ko ina sai hanci haka sai ido sai zai zauna a kan mimbari haka ba wanda ya san kowaye da takobin shi a zare liman ana tunanin wannan waye kuma wannan yau kowa sai gaban shi ya faɗi da ya miƙe innal hamdalillah shikenan sai kowa ya tabbatar to la haula wala quwwata illa billahi kashe gari hajjaj sai ya kuskure sai wani malami ya je nasiha sai ya ce a danne shi sai aka danne sai ya layya da shi ya yanke shi tabi'i wasu kaura suka suka baggarin wa kazalika nuwalli babu zalimina ba'adan to wannan hajjaj sai aka waye gari ya zama har shi ne gwamna yana limancin juma'a da idi har an naɗa shi amirul mu'minin wata shekara kuma sahabbai suka bi shi sallah tunda sun san duk abin da yake sunan shi saban Allah bai kai kafirci ba in ka ce ba za ka bi shi sallah ba za ka tafi lahira duk wanda ya goyi baya shi ma zai tafi lahira ba abin da ya shafe shi ko ku nawa ne zai kashe ku to ya za a yi cire wannan ba musiba ba ce ka ce ba za ka bi shi sallah ba ma wannan ai musiba ce to dan haka sai suka yi shiru sai suka yi ta bin shi sallah to daga nan ne ahlus sunna sai suka ce to duk mutumin da muka san cewa musulmi ne matukar muka ga cire shi daga limanci zai jawo kashe musulmi kashe mutum ko kwaya ɗaya a wurin Allah ya fi girma fiye da rugurguza ka'aba to gwamma mu bari a zauna lafiya muna bin shi har Allah ya kawo mana canji ku fahimta da cewa mutumin da yake da wasu abubuwa in aka ce fita daga limanci wani lokacin sai ya sa shi ya ƙara kangarewa amma aka ce to shikenan tunda dai malamin gaya maka dai ka dai sani shikenan za mu ci gaba da bin sallah jikin shi zai sanyi wallahi sai dai in shedani ne ya san kun san abin da yake kuma kun bayyana mai nasiha amma ya ga kun dangana kuna bin shi sallah za ku ga yana rage abubuwa a hankali zai dawo ya gyara ni na san limaman da wallahi azimi da haka suka dawo suna yin kabdu ba za mu ki bin su sallah ba za duk mun yi musu nasiha ga yadda za a yi sai su ce a'a duk su gama tawilin su wata ran sai ga ya Allahu akbar sai ga ya makala hannun shakirci shikenan ya gyaru a han wai abin da ke damun mutane wani lokacin wai bai san a cewa ne mai nasiha ya gyaru to in kuka faɗa sai ku shiru kuna nan sai ku je tashi ya dan yi wayo irin na malamai ai mun gano riwayoyi saboda haka za mu rinka yi to sai a ce kun gano aje malam ya ce wa kaza anas bin malikin haka anas dan malik yana bin hajjaju sallah wa kana al-hajjaj fasikan hajjaj ko ya kasance fasiki ne zaliman kuma azzalimi wa fi sahihihi aidan har wa yau a cikin bukhari annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace yusalluna lakum nan gaba za ku zo ku samu wasu limamai za su yi muku limanci fa in asabu falakum wa lahum in suka dace sallah ta daidai ta ku sallah ta yi ta su ta yi wa in akhta'u amma in suka sa son zuciya suka kauce daga wasu abubuwa falakum sallaku ta yi wa alaihim su kuma ana nan matsala na kansu da laifin na rashin in ma rashin yin ne duk ya tattari ya koma a kansu amma ku ta ku ta yi ɗari bisa ɗari to don me za ku raba kan musulmi akan matsala ya kaɗan mun fahimci wannan matsalar siyasa kungiya kai kana ganin wane ya cancanta ya zama shugaban kungiya wane na ganin wane ne sai a ce wai wane ya zama kafiri saboda ba a san girman kafirta musulmi ba jama'a Allah ya kiyaye wannan hadisi yana nan ya zo ainihin a cikin sahih bukhari Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin mas'ala saboda ƙurewar lokaci anan za mu dakata ta gobe za mu zo mu ɗauko ta daga inda malam ya ce ilam rahimakallahu wa iyana za mu zo a tattauna sharhi akan wannan magana saboda muhimmancin ta insha Allahu don ba mu son rabuwar kan musulmi in har kuka ji mun ce ba za a buwa na sallah ba wallahi ta gama ɓaci ne amma kana musulmi dan uwan mu ahlus sunna ka je mun yi maka nasiha ka ki karbe za mu bi ka sallah saboda muna nan akan aqidar mu ta ahlus sunna din in muka ibin ka sallah mun koma yan bid'a kuma kamar yadda zaka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik